والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci ta alhamis ko shida ga watan ramadan 1444 wanda dai kirgen ma shida ne ko shida ga watan march 2024 yau kuma shine majalisinmu na shida shine majalisi na shida muna nan cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 266 inda ajiya mun tattauna a fadin Allah madawakin sarki wa masalul ladina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim tankwacin wa'anda suke ciyar da dukiyarsu dan neman yardar Allah da kuma neman tabbatar da imani a cikin zukatansu kamar sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifain muka fada muka ce mumini inda zai yi abu tsakaninsa da Allah dan kadan dinsa da mai yawa duka ubangiji rubanya masa yake yi to yau za mu tattauna game da ci gaba da wa'incan ayoyi da suka gabata Allah subhanahu wata'ala yana ishara da cewa ayyukanmu nan na ibada mutum tattalinsu yake yi yana lallaba su ne yana kula da su don ya samu ya ga ƙarshensa ya zama mai kyau sai Allah ya buga mana wani misali mai tada hankali wanda kowa ya dace shiga taitayinsa ya ci gaba da yin addu'a Allah subhanahu ta'ala ya sa mutum ya samu cikawa ta gani Allah sai ke cewa a yawar du'a haduku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah subhanahu wata'ala yake cewa aya waddu ahadukum ai ayuhibbu wa yatamanna ahadukum dayanku yana so yana yin burin dayanku zai kaunaci an ta kuna lahu jannatun a ce mutum yana da wata gona shin a cikin mun nan wa zai yadda da wannan wa zai so a ce haka ya faru a kansa a ce kana da gona min nakhilin gona ta dabinai sun kawo akwai 'ya'ya wa a'nabin da inabai wannan da an baka misali da abu biyu ne ma'ana ana nufin gonarka ce kake da ita babba duk abin da ka shuka ya kai makura wajen fitowa tajri min tahtiha al-anhar ƙoranmu ne suke gudana ta ƙarƙashinta ba ka buƙatan bayi ba ka buƙatan yau ka ce ruwan sama ya ɗauke sai dai a buɗe nan ya yi nan a buɗe nan ya yi nan a ce nanan ya yi yawa a rage nanan ya yi kaɗan a tura ba ka da wannan matsala ne lahu fiha min kulli thamarat kage shi sa nan da nace muku abu biyu da aka bada misali misali aka bayar dibino da inabi sai aka ce lahu fiha min kulli thamarat duk wani abu da ka sani na arzikin kayan gona akwai a cikin gonan to ga matsala ga matsala yanzu yana da gona duk abun jin daɗin cikin gona da kayan arziki ya samu amma sai aka samu matsala wa asabahul kibaru a lokacin kuma sai tsufa futuk ya same shi ko kofar gida baya iya fitowa kun ga da matsala ai matsala ta biyu wala hudurriyatun du'afa'u yana da ƴaƴa masu rauni kowane da bukata yake a mar wanka a sa mar pampers ko takalmi ba su iya sakawa ba mace makansa kenan a cikin gida kun ga matsala ta biyu ga arziki a gona ga ya tsufa ko kofar gida ba zai iya zuwa ga ƴaƴan da za su taimake shi kowa yana buƙatar a taimake ake ƴaƴan shi ma a taimake shi ko sa takalmi ba su iya ba sai an sa musu wani ma cikin ƴaƴan abinci ma sai an sa masa a baki saboda kankanta saboda rauni masu girman kuma duk ba su da lafiya wala huzuriyatun tu'afa to abu na uku matsala ta uku fasabaha isarun sai wata iska mummuna ta zo ta fatattaka gonan matsala ta uku kenan matsala ta hudu iska da ta fatattaka ta zubar da su kuma a cikin iskan fihi narun akwai wuta fahataraqat gonan nan ta kone gaba daya ko ƙwaya ɗaya ba shi da shi abinda zai ce da iyalansa a cikin gidansa ga gona an gama shan wahala an kashe kuɗi kakaf ta gama nuna za a fara ɗebowa a kawo shi a tsufansa ya fara ci ‘ya'yansa da ba su da ƙarfi su ci sai iska mai tsanani ta zo ta fatattaka gona wuta ta taho ta ƙone gonar ƙurmus ko da karmami ba za a ɗauka a sayar na dabbobi a ɗan samu wani abu da za a amfani da shi ba kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun haka ubangiji yake bayyane muku ayoyinsa ko kwa zama masu kwakwalwa ku yi tunani yadda za ku lallaba lahira duniyanku dan ku haɗu ga Allah a lahira lafiya garau wannan misali Allah yake baka dan kai shirin lahira yanzu jiran mu ake mu fassara ayar a kanmu mu ɗora ta a kanmu me ake nufi da wannan gonan da ta haɗu ta kai makura me ake nufi da tsufan nasa me ake nufi da wayannan 'ya'yan nasa masu rauni sannan me ake nufi da wannan wuta da iska da ta zo ta ƙona ta ɓata wannan gona sannan wane darasi ake so mu ɗauka don kar haka ya faru da mu shi ne abin da ke cikin nan gurin to ayar tana da munasaba da ayar da take bayanta an ci gaba da bayani ne na buga misalai wanda a can baya an yi ta buga mana misali misali na farko da aka buga mana abin nan a matsalar da zai fi guna malin fi sauyi kamar habbatin an bata saba a sanabila aka fara buga mana misali da mutumin da yake cira fi sabi lillahi kamar mutum ne ya shuka kwaya daya ta fitar da guda bakwai kowane a cikin guda bakwai din kowane ɗaya yana da ɗari sannan aka ba mu labari misalin jannatin birabawatin wata gona da take cikin jigawa har zuwa ƙarshen abin da Allah ya ba misali sannan a nan gurin sannan kuma aka zo aka ba misalin wanda suke ciyar da dukiyansu ba suke yin almannu wal'aza gori da cutarwa sannan a baya aka zo aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha to sai nan gurin sai aka zo aka buga mana misali da zai fito mana da wancan abin da aka yi wanda suka ciyar fi sabilillahi nan kar su bata shi da mannu wal adha to in baka bata shi da mannu wal adha baka samu ka tsira to ana so ƙarshen sama kuma ya zama yana nan salin alim karka je gaban Allah sai ƙarshen ka gama tattalin har ka zo ƙarshen kar ka zo ƙarshen kuma a ce ya ruguje gaba daya shine wannan ayan take gaban mu shine alakanta kuma da ayoyin baya sayyidina Umar in ba ku manta ba mun faɗi ka'idodin fassara tafsiri a ranar bude tafsirin nan mun faɗi ka'idodi mun faɗi yadda tafsiri ya taso ya girma tun yana ƙarami har ya girma mun faɗi marhala ta fassara ƙur'ani ƙur'anu bil ƙur'an al-ƙur'anu bis sunna al-ƙur'anu bi aqwali sahaba al-ƙur'anu bi aqwali tabi'in al-ƙur'an bi aqwal al-ulama muka bada misalan tafsir al-ƙur'an bi aqwali sahaba muka bada magana na Abdullah bin Abbas to yanzu a nan gurin wannan ayar dake babu wani hadisi balo-balo da ya zo ya fassara mana ita to sai sai na umar Allah ya ƙara masa yadda da ya zo kan wannan ayar sai tara sahabbansa ubaid ibn umair ubaidu ibn umair sahabi ne yake cewa umar ɗan khattab ya tara mu mu sahabbai wata rana sai ya ce mana sai ya karanta mana wannan ayan ai waddu ahadukum أن تكون له جنة من نخيل وعناب وعنب من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت yace me kuke gani game da fassaran ayan nan qalu dukkan sai suka ce Allahu a'lam kun san mun karanta hadisin Ubay bin Ka'ab Abul Munzir kenan ko a ƙarƙashin ayatul kursi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah aw kama qala yace Allahu wa rasuluhu a'lam to nan ma sai na Umar da ya tara su tunda manzon Allah baya nan nan kuma ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani shi kuma sai na Umar ya tambaye su ne kowa ya faɗi ijtihadin sana abin da ya fahimta a ayar fa ghadiba Umaru sai na umar ransa ya ɓaci faƙala ƙulu na alamu aula na alam ya ce in na sake tambayin ku gaba kun san yadda yake ya ce in na sake tambayin ku gaba in kun sani ku ce kun sani in ba ku sani ku ce ba mu sani ba amma wani ka ce allahu alam ai allah ka dama alamu ne kawai ku yi magana guda ɗaya ku ce ba ku sani ba ko kuma eh na sani ga abin da take nufi qala ibn abbasin abdullahi dan abbas sai yake cewa fi nafsi min ha shay'un ya amiral mu'minin wannan ayan ni a zuciyata akwai abin da na fahimta take nufi ya kai sai Umar shi kuma sai Umar dama ya san fassaranta tasa da ya fahimta amma yana so ya samu associates wa'anda za su hada fassaran su ga shin akwai wanda yake da fahimtansa ko shi kadai yake da wannan fahimta ne Abdullahi dan Abbas yake cewa ni ma ni ina da wata fahimta a zuciyata akan ayan nan ya kai amirul mu'minin qala umaru ya akhi ya ce ya kai ɗan uwana ƙol wala ta haƙar nafsak ba mu tafsirin ayan karka walakanta kanka ka san abu ka kaskantar da kanka kuma ba mu ilimi ya zama mun samu falala a kanka kai ne malaminmu akan wannan aya ɗin ƙala ibn abbas sai abdullahi ɗan abbas yana fassara masa sai ke cewa duriba matsalan li'amalin wannan allah ya buga misali ne na aikin 'yan adam ƙala umar ayyu amalin sai sana umar ce wani aiki kenan kala bin abbas li amalin yake cewa ga aiki ne kala umar li rajulin sai usaina umar ya ci gaba da fassara masa yace li rajulin ghaniyin wani mutum ne mawadaci ya amalu bi ta'atillah subhanallah yana da'ar bin Allah tunda Allah ya tashe shi ga dukiya yana bin Allah a cikin dukiya din summa ba'atha Allahu lahu shaitan can ƙarshen rayuwansa ya tsufa fotok tun da Allah ya shi ya halice shi bai ke aikin ƙwarai amma ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya sa masa shaidan sai ya mamaye ƙwaƙwalwansa sai ya koma yana aikin tsiya aikin alfasha fa'amila bil ma'asi ya ci gaba da aikin sabo hatta aghraqa a'malahu ta cinye dukiyansa kuma ya mutu akan aikin sabon Allah wannan matsala ne shi yasa je na ce muku akwai aya mai tada hankali wannan ayar tana nuna mana kada ka rudu da bin Allah da kake a yanzu karka yadda ka rudu ka ce aini yanzu alhamdulillah masanin qur'ani Allah ya taimake ni masu kudi ba sa ciyar da dukiyarsu ni kuma ina da kokari in ciyar ba a yin kaza ni ina yi ana ina tare mutane da musu kaza mutane ba sa yi kai ta ruduwa da aikinka al'umuru bil khawatim wallahi al'amarin ba yanzu kana yi bane menene karshe shin a haka zaka mutu kana yi ko kuma karshen ka Allah zai zaka samu matsala ku ga hadisin can hadisin Abdullah bin Mas'ud إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ɗayanku zai ta yin aiki aiki irin na yin aljanna har sai ya zama na tsakaninsa da shiga aljanna bai fi ɗan wuni ɗaya ba a wunin da ake tsammanin da zai mutu shiga aljanna sai aikinsa ya canja sai ya koma aiki na 'yan wuta sai ka ga ya mutu ya shiga wuta tun da aka halice shi kuma aikin aljanna yake wani kuma ya amalu bi amali ahlin nar za ga yana ta aiki aiki irin na yan wuta har sai ya zo dab kawai kuna jira ne a ce yau ya mutu kawai ku yi hukunci wannan dan wuta ne fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin sai rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya aiki aiki irin na yan aljanna kenan sai ya mutu akan aikin sai ya shiga aljanna so da haka dan kaga mutum yana aikin alkhairi ba shi ke nuna kawai wannan ya tsira ba in dan wuta ne idonka ne yake nuna maka aiki yan aljanna yake shi yasa riwaya ta Umar take cewa la ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma yabdu nasi za ku ga yana aiki ne aiki ne yan aljanna amma a yadda ku kuke gani amma wallahi aikin yan wuta ne wani kuma za ku ga yana aiki aiki na 'yan wuta amma ku ne kuke gani na 'yan wuta ne zuciyarsa ta 'yan aljanna ne ƙarshe Allah zai canja aikin ya koma ya shigar da shi aljanna shi yasa aikin ka karya ruɗe ka saban wani karya ruɗar da kai kai masa hukunci dan wuta ne al'umuru bil khawatim ƙarshen al'amarin ake dubawa a me ka cika wanda yake nuna cewa mutum dole yawaita addu'a ka yawaita addu'a da dogewa kan aikin ƙwarai kuma kake ɗaukan ayyuka wanda za ka iya duk abin da ka san yana ɓata aiki ka nisance shi duk wanda ka san zai saka maka riya da ƙin Allah karka yadda ka haɗa hanya da shi kake tattalin ayyukanka shaidan yana da ƙulaƙe da yawa in yadda ke ka ta can bai ci nasara ba sai ya biyo ta can in ya buga ta can bai ci nasara ba sai ya biyo ta can za ka iya tsallake ƙofofin shaidan guda ɗari a na ɗari da ɗaya ka faɗa kuma ita ce wacce za ta kai ka wuta duk ka tsallake sauran su karka yadda kake ruduwa da ayyukanka karka kana aiki kake jin wai kai mai wani abin abin ne mai a wajen Allah kuma duk abin da za ka yi ka isa har a wajen Allah ka ji ka yi wani abin kirki yasa annabi sallallahu alaihi cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah sabai suka ce har kai yace kware da gaske har ni aikin ka ba abin da zai maka to ka ci gaba da neman taimakon Allah da neman tawfiki na ubangiji subhanahu wataala Allah yake cewa kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati haka Allah yake bayyane muku ayoyin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun ko kwayi tunani game da misalai da ake buga muku kwakwalenku su yi tunani mutum ya yi wa kansa kiyamun laili na'am Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibat أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله سبحانه وتعالى ya bayyana mana abubuwa da yawa ya bayyana mana duk wanda yayi sadaka saboda Allah za a ninninka masa ita sannan ubangiji ya nuna mana ita sadaka ta Allah ba a bata gori sannan ba a cutar da wanda aka ba wa sadaka sannan Allah ya kira mu ya ce kar mu bi sadakar mu da gori da cutarwa sannan Allah subhanahu wataala ya ce mana waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi Allah aka duba a ciki aka ce kwatankwacin gona ce da in ruwan sama yayyawa waje mai kyau kenan ya samu go mai kyau ma'ana dukiyar mumini ninninkuwa take yi aka buga mana misali game da ayyukan alkhairin da muka yin fa mu yi ta addu'a mu bi su a hankali har Allah ya sa mu yi cikawa mai kyau akan aikin alkhairi to a wannan aya ta gaban mu ai duk ayyukan alkhairin ba ga mana wani iri zamu bayar ba kawai dai an ce mu yi don Allah amma the object din ba faɗi wani iri bane kayan da zaka bayar ba faɗi wani iri bane to wannan ayar sai ta ce ayyuhal ladina amanu yakunu kai imani an fi komin tsaggibati ma kasabtun ku ciyar daga kyawawan abin da hannayenku ta tara muku na dukiya kyakkyawa ba mummuna ba inna Allah ta'ala tsaggibun la yaqbalu illa tsaggiba kyakkyawa ake so na halal bayan na halal wanda kake so kake kauna ba mummuna da baka so ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aikin ku ba zai yi kyau ba sai kun ciyar da daga abin da ku kuka fi so ba zai zama da abincin gidanka sai wanda ka ci kajin gidanka ma in an ba su sai sun ji wani iri tumakin gidanka sai sun ji wani iri a ce shi zaka dauka ka ajiye wa almajirai ba a ce a ba wa almajirai a'a na almajiri ya zama shi ma kwanonsa daban yadda za a zuba wa yaran gida shi ma almajiri ya zama za a zuba masa nasa ba sai sauranku da ƙazantarku za ku ɗauka ku ba wa almajiri ba an fi komin tsayi ba ce daga mai kyau ake bayarwa ma ka sabtum na daga dukiyarku wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abin da mu muka fito muku da shi na daga ƙasa wanda kuka je aka shuka a gona muka fito muku da shi Allah yake cewa la tayammamul khabitha kar ku nufi ba da mummuna minhu na daga dukiyarku tun fi ƙuna kuna ciyar da mutane ita walastun bi aka zihi ku da ku ne aka bawa ba za ku karba ba illa an tukmi fihi sai dai in za ku rinsa idonku ne kawai ku karba dole ne take sa ku karba ba za ku karbe shi ba ko kuma kunya ku ji kunyan mutumin kawai ku karba kana shan kwana sai ka jefar da shi bola abinda kai man an baka zaka jefar da shi a bola ko kuma kai kunkuni to kai karka dauka ka bayar wa alamu ku sani annallaha ghaniyun hamid ubangiji mawadaci ne ga duk abinda kuke bayarwa kuma abin a gode masa ne da ni'imta ka da yayi gode masa kuma akan ni'imta ka da yayi shine yadda Allah ya baka mai kyau kai ma ka bawa talakawansa da suke bukata ka ba su mai kyau kaga Allah ya nuna nan wajen mai kyau ake so a bayar zakkar fidda kai sai ka ga mutum a gidansa shinkafa yake ci yar gwamnati amma lokacin zakkar fidda kai sai ya siyo sai ya siyo me ai gara masara ba akwai abin da yake kasa da masara ko gero ko ko gero ko dawa hmm? yawwa so dawa kaura gidansa fa caroline caroline yake ci fa wani ma basmati yake ci to da ka abin da kake ci in zaka sadakar shi zaka bayar zakar fidda kai sai dai in a gidanka wata ran ana hadawa da dawa wata ran ana hadawa da caroline to wata in ka zo fidda zakkan da kai rabin mutane ka ba su caroline rabi ka ba su dawa amma sai ga mutum abin da bai so shi zai dauka ya sadakar amma ba zai sadakar da mai kyau ba ko tufafi sai ya yayyage sannan sai ya dauka ya bayar ba ce tsohon kaya ka bayar laifi bane ba amma ka ba da shi a lokacin kai ma zaka iya sawa ba lokacin da kake jin kunya za ka sa ba ya tsufa a wani lokacin wani wanda ka bashi shi kamar sabo ne amma ya zama za ka iya saka shi ko da kuma ba first class sakawa ba sannan ka kyauta imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi da sanadi ingantacce daga bara bin azib yana gaya ma sababin saukan wannan aya din bara bin azib yake cewa annahu qala fi qawlihi ta'ala shi bara bin azib din yana fada game da fadin Allah madaukakin sarki wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wannan ayar kenan yazo yana fassara ta yake cewa nazalat fina ma'shar al-ansar mu taron mutanen Madina akan mu ayan nan ta sauko ƴan Madina akan mu ayan nan ta sauko saboda Madina gari ne na dibino gari ne na noma gari ne na albarka yake cewa kunna ashaba nakhlin mu ma abota dibino ne fa kana ar-rajulu ya'ati min naqlihi ala qadri kasratihi wa qillatihi mutun zai zo da dabinonsa a gwargwadon yawan dabinon da Allah ya baka wani zaka samu gonan dabinonsa ta kai 100 wani zaka samu 70 wani zaka samu 50 wani zaka samu 20 wani ma ba su guda biyar ko goma ba yake cewa ma suna yin sadaka a abin da suke da shi yake cewa mutum zaka ga ya zo da hantsa hantsa ake kiransa ko nono ake cewa nono guda na dabino wasu su zo da nono biyu wasu zo da uku wasu zo da biyar gwargwadon girman gonarka sai su taho da shi fayu'alliquhu fil masjidi wa kana ahadu suffa laysa lahum ta'amun sai a zo masallaci sai a samu wani waje sai a daure sai a rataye shi su kuma ahlus suffa mutane wajen mutum suna da yawa wayanda sun baro garuruwansu kawai bukatuwansu su ga suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam yawan ibada a masallaci sai zama ba sa barin masallaci iyalansu ma ba su ma inda iyalansu suke ba wani babu iyalan wani kuma iyalansu ma suna gefen masallaci suna ta fama a yi ta ibada kawai ba sa zuwa neman abinci su dai su yi ibada kuma hadisan annabi karatun annabi kar ya wuce su sallallahu alaihi wasallam wallahi hadisi ya nuna suna yin kwana uku ba su ci abinci ba kwana uku za a zo musu da kofin nono kaga kamar za a yi yaki wataran suna zaune aka zo da kofin nono guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya sha kowa yayi haka da idonsa yanzu kofin nan kwaya ɗaya duk zai zagaya mu suna jira a fara mika musu annabi mika ba su ba don hankalinsu a tashi aka ce kofin nonon nan sai da ya zagaya har ya dawo wajen annabi kowa sai da ya shayi koshi kuma ba kamar ba ka taɓa jansa ba haka suke yunwa sun yadda amma su kusanci annabi amma mu yanzu a ƙoshe ma zuwa wajen karatu ba a lazimtan karatu to sai a rataya daga waɗannan mutane mutum ya jin yunwa sai ya ɗauki 'yan sandarsa daga sama sai ya buga in ya bubbuga wanda ya gama nuna sai ya zuzubo ya zuzubo sai su ɗauka sai su ci sai bara ibn azif yake cewa wa kana nasun akwai wasu mutane kuma kaga baya cikin su kenan shi yana cikin wanda suke kawo mai kyau su daura to amma a ciki akwai wasu mutane in yana so zai faɗi sunan su ba zai ce da wane da wane da kabo da mansur da zai faɗa amma Allah ya ce maka babu kabo ba mansur a ciki saboda in wajen alheri ne ka faɗi suna amma in wajen sharri ne karka faɗi suna sai ce akwai wasu mutane mimman layar gab fil khairi wayanda su ba su damu da aikin alkhairin ba kuma karku manta cikin sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda annabi mai karantar da su ne ai mai ba su tarbiya ne mai ba su tarbiya ne karku manta zuwa aka yi aka same su ba musulmai ba suka musulunta to kaga muguntar rashin musulunci yana zuciyarsu tukuna yanzu ne annabi zai musu tarbiya yace wasu ba sa bukatan alkhairi ya atir rajulu bil qinwi fihi shis wal hashaf sai ga mutun ya zo da nonon dibino amma a cikin su akwai lalatacce wanda ya ya diddige babu wani abun mamora a jikin sa shine al hashaf wanda larabawa suke karin magana hashafan wasu akila mummunan dibino da bashi da amfani su musu bara ibn azib sai mu zo mu daura mai kyau su kuma sai su dauko wanda ba shi da kyau ne sai zo su daddaura in ka faffasa ka bubbuga suka zubo a cikin kwaya 40 da ya zubo da kyar zaka samu ɗaya rabin sa zaka dan samu ka dan ci ya an bata ma lokaci kai wajen minti 40 kana kana cire wanda zaka ci da kyar ka samu rabi na su bara kuma kana buga kawai kana dauka jefa shi zaka yi kawai eh dai kai haka kai haka ka cire kwallo ka bugar da shi in ma irin mara kwallon ne kawai tafiya zai yi ta yi ubangiji ya ga suna kawo mummuna kuma alhali suna da mai kyau din fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga kyawawan abinda kuka nemo da hannayenku wa bima akarna lakum da kuma abinda muka fitar da muku na gonakin ku min al-ardi na daga abin nan gonar ku wala tayammamul khabitha kar ku nufi ciyar da mutane mummuna minhu na daga aikin gonanku tunfiquna kuna ciyar da mutane shi walastum bi akhidihi ko kuma da za a baku ba za ku karba ba illa an tukmidu fihi sai kun rumtsa idanunku ma'ana da kyar za ku karba ko kuma saboda kunya ai law anna ahadakum uhdiya ilaihi mislu ma u'tiya da ɗayan ku za a bashi irin abin da aka da yake bayarwa lam ya'khudhu ba zai karba ba illa ala ighmadin sai in ya rufe idan su idonsa ma'ana dole au haya ko kuma don kunya ne zai sa ya karba sai an takura shi an tilasta shi habawa ne karbi mana karbi mana sanda yake mika hannu yana tuna kwari na bayan gidansu in zai tafi yana tuna bola din nan yana cewa bola kin samu kaya kana bashi yana kwana zai wurgar da shi amma shi kuma abin da zai wurgar kuma shine zai dauka ya bawa mutane sai bara bin azib yake cewa fa kunna ba'da zalika sai muka zama bayan haka ya atir rajulu bi salihi ma indihi mutum sai ka sai ya ɗauko abin da ya fi kyau a cikin gonarsa wannan sahabban wayanda aka ce wasu daga cikinmu wanda ba su nufi alkhairi ba suna zuwa don Allah falalansu ne ko ba falalansu ba ne wa'azi yana musu aiki ko ba musu aiki dama aka suka tashi yanzu an yi wa'azi bara bin azu ya ce sai dukkanmu da mu da muke kawa mai kyau a farko da wayancan da suke zuwa da mummuna din ana saukar da wannan ayan sau da kafa suka ajiye son zuciyansu kowa ya zo mafi kyawun abin da yake mallaka shi yake zuwa da shi ba ma ɗan tsaka-tsakiya ba wannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam karantar wanda annabi bai samu feluwa ba duk abin da ya ɗora su a kai a lokacin suna cikin wani saɓarin haka in suka ɗauka sai sun fi wanda suke kan mai kyau ma radiyallahu anhum ajma'in Allah ke cewa alamu annallaha ganiyun hamid ku sani Allah mawadaci ne kuma wanda ya cancanci a gode masa akan wadatar da mu da yake yi to yanzu mun gama da wannan gaba din yanzu duk wanda yanzu mun zo mun yi awadu ahadukum ko an ba mu misali kai ta addu'a Allah ya tsare ka Allah ya taimake ka ka tsallake ta ka zo kana yin aiki don Allah kana ciyar da mai kyau to ubangiji kuma sai ya kara maka gargadi dan fa ka tsira kana aiki mai kyau kana ciyar da mai kyau din karka manta fa kuma shedan kullun yana tattare da kai sai ya mana gargadi kuma game da shedan din sai ya ce mi الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ubangiji sai ya ce ashaitanu shi shedan a lokacin da kuka tsarkake zuciyarku kuke son yin aikin alkhairi duk wa'ancan ayoyin kun hau seti kun hau kan kun hau layi akai to shi ashaitan shedan kullum ya'idukumul faqara yana muku alƙawarin talauci ne a dokiyar kullum abin da yake gaya muku ba kai yawan ciyarwa yawan sadaka yawan taimakawa yawan kaza wallahi zaka talauce ba ga yanzu yadda wani yake ba ba ga yadda ya zama ba je ka ciyo bashi mana tattaro bashi a can karo bashi ko bayan ka ci bashin ka tuna fa wahalan da ka shafa ka tuna fa a lokacin neman kudin nan kun taba kwana kwana fa a jeji kuna cikin jejin kuka ji ta jin harbe harbe ka tsira ka zo ka tara dukiyar nan kuma wani yana kwance ka bashi shege shedan sai ga maka haka sai ka dauko zaka yi sai yazo sai fesa maka zuciyarka to kai ne zaka yi ta tuna tactics hanyoyi na karye shedan kuma wallahi kana kana karye shedan ubangiji kuma yana kara maka budi ranan muna zaune da kabo sadiq kabo bai fi bai fi sati ba ko incident din nan bai fi sati ba shedan sai wani wani yana so zai yi abin arziki sai shedan ya zo masa ya dauko kayan arzikinsa zai yi sai shedan ya zo sai ya ce yanzu kai yadda gidanka yake da yawa yadda yake da kaza yadda yake da kaza yanzu wannan idan ka ciyar gobe kuma zaka sake neman na kaza ne kuma ya ga ga azumi fa yayi yana so ya aikin alherinsa muna tare da kabu mutumin nan sai ce shedan fa yana so zai min tsiya kun san yayi wa shedan sai ya ce abinda ya kawo sai mutumin ya ce yanzu guda ɗayan ma dan dauko kana so ka ziga ni shedan aje a karo ɗaya ma a gidana Allah shine mai bayarwa Allah kuma zai ban wala mutumin nan sai sa aka karo wani guda daya na rantsa muku da girman Allah garan kabo wallahi mutumin nan ina ga an yi 24 hours lafiyayye kuwa ba a yi 24 hours lafiyayye ba yawa mu ce kaman 3 hours to 5 hours ne buhun shinkafa guda biyu guda daya fara fitowa da shi sai shedan ya fara zuga shi sai ce sai ce kai a karo daya ma in kunya ta shedan Allah zai bani na rantsa muku da Allah ba a samu bai good 5 hours ba shi kuma sai gashi an kawo masa buhu biyar kyauta kuma buhu biyar ɗin nan har da ƙarin wani a kai washe gari shi kabo ɗin sai na faɗi naka shi kuma sai aka zo sai aka bashi wata kyauta ana bashi sai ya ce bari ya tuna mutumin jiya ɗin nan zai yi imani kenan bari mu gana kabo zai kawo ko ba zai kawo ba ya ce bari gwada shi ɗan zai min tsiya wallahi kabo sai ya ce nasa a ɗauka a ba wa ne a gaba na kai wannan abu na ce kabo gidanka ga yadda yake to ni ma shi ɗan ya zo zai ziga ni kenan ga ya basa zai aike ni sai ka bai ce ba ga yadda wane ya yi ba ne jiya nima Allah zai min na rantse muku da girman Allah ga kabon yana gurin kwana biyu kenan ko sai aka tare ni sai wani cikin manyanmu ne sai ya tare ni suke ce alayi na dan fitar da sakona na aika wa kabo kaza sai na ce kamar ya ka aika masa wallahi sai na ga ninkin abin da ya bayar din nan ne sai na kira shi gashi nan wallahi ina nuna muku ya kan shedan din nan ake yi in kullun zaka yi ta cewa ni in samu in boye ni in samu bazan yi kaza ba bazan fitar ba to Allah ma ba zai fitar nasa ba ya idukumul faqara kullun shedan yana muku alƙawarin talauci ne to ga Allah kuma wallahu ya idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma yana alkawarin in kuka bayar zai gafarta muku kuma zai ba ku falala ya ninka muku abin da kuka bayar kenan don faktu min khairin fa huwa yukhlifu duk abin da kuka bayar na Allah ubangiji ne yake ninka shi mallam ali ko kana da wani incident din oh na dauka na ga ka gyara zamani na dauka kana da wani incident din incidents kan akwai su da yawa duk a cikin mun nan kowa zai tuna wani lokacin da wani abun bukatuwa yasa ka danna zuciyarka wallahi ka dauka ka bayar ba a yi 24 hours ba ko wani abu makamancin haka Allah ya mayar maka kowa a cikin mu nan sai ya tuna wani incident ko akan ka ko akan wani zaka tittina yanzu shedan ga mutumin da Allah ka tsare mu wanda ya shiga jarrabawa ta neman mata wanda yake da jarrabawa ta neman mata wallahi yana da dubu biyu ya zo matarsa ta ce kudin cefa ne dubu biyu yana tana akawun ko mu ce dubu biyar tana akawun babu cash matarsa tana neman kudin cefa ne don a gyara girkin da za a ce ce ya ji daɗi iyalinsa abin nan 'ya'yansa su ji daɗi ya ce ke babu kudi a lallaba a yi duk abin da za a lallaba ya fita ya fito waje da ɓacin rai wata matsiyaciya ta kira shi ce yau faga halin da nake ciki ina cikin matsala nawa ne to mene zai kashe matsalin dubu hamsin da biyar ne ce ke baki san halin da ake ciki ba ne akawun ina babu yawa bari mu fara turo miki dubu biyar ya kwashe akawun ya tura mata dubu biyar ta bugo masa ya ta ce wallahi baka da mutunci ni da nake neman ka zaka ki bani matarka kuma a dubu biyar din nan ɗari bakwai in ka bata kace a ƙara cefa ne miskiniya za ta ce Allah ya ƙara buɗi Allah ya maka albarka Allah ya yi kaza amma akan shedan akan karuwa shedan sai ya ziga ya ce tura mata duka kwace duka account din ta zage ka in baka yi sa'a ba an jima ta tafi wajen wani amma matarka da za ta yabe ka da samu ka albarka ka samu lada ita ka daurewa ka bata dan uwanka na jini ya zo ya nema ka hana shi karuwa ka tura mata shegiya a shaidanu kenan ne shaidan duk inda zai sa ka kashe shi a banza wala haka zai sa a zo a girke wajen ta'alim a masallaci anguwarku daga gidanka bai fi tafiyan minti biyar ba ka shigo masallacin ka ji ayar Allah amma shaidan ya bu- ya busa maka a kunnanka ka tashi ka biya ɗari biyar ka tafi temple da za a je a zagi Allah a zagi annabi a ci mutuncin annabi ka yi awa bakwai kofar gidanku kuma malami dan ya yi tattalin kama zai ce karatu mu minti sha biyar ne dan kan na riƙe mutane kai a masallacin nan muna karatu minti biyar da asuba haka ne ciyaman mu ce minti biyar bari mu yi fayin minit kadai mun gama karatunmu na asuba don ka ɗauka ka tafi amma shaidan sai hana ka wannan fayin minit ɗin sai ya lallaba ka ka ɗau kuɗi malami a masallaci a nemi taimako gulob ɗin masallaci za a gina- gyara ba na gidansa ba fa ka kasa ɗaukan ɗari biyu ka sa asusun masallaci ka tafi temple ka je ka kashe dubu ɗaya a taba da wani zai sha taba abokin ka shege ka saya min taban nan mana kuma sai ya zagi uwarka da ubanka sannan ka sai taban ka ɗau zunubi kuma a zagi uwarka da ubanka الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه wannan yake nuna cewa sadaka gafara take kawo maka in kana bada sadaka kana yi don Allah za a samu gafara gafara kuma zaka samu falala babu wanda zai ke bada sadaka ya tabe ma nafada malun min sadaka ma naqasa malun min sadaka babu dukiyar da ake mata kyauta ake sadaka take karewa wallahi ba za a samu haka ba sai dai asalin dukiyar ba ta Allah bace sai dai kuma in ba Allah kake nufi a ciki ba wallahu wasi'un alim Allah mayalwaci ne kuma masanin abin da kuke aikatawa to ubangiji a duka ayoyin nan sai ya tattare su sai ya nuna kuma mai hikima mai basira mai kwakwalwa shine zai tsaya kuma yake abinsa cikin basira sai Allah ya ce yutil hikmata may yasha يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wata'ala shine yake ba wa mutum hikima ta, ha- ta sa- hikimar sanin gaskiya. Yu'ti azza wa jalla man yasha'u min ibadihi ma'rifatal haqq, sanin gaskiya. Wa ma'rifatal maqsud min da kuma sanin me ake nufi da wannan gaskiyar. Duk abin da ake gaya maka nan dace ne ubangiji Allah zai baka ya baka kwakwalwa ka gane sakon da ake so a isar. ka san ba don wani ake yi ba don kai ake yi kai ake yi wa tattali don karka shiga karkashin a yawaddu ahadukum an ta kuna lahu jannatun min nakhilin karka shiga cikin wannan asarar kai ake yi kai mai hikima da basira ne za ka dage ka yi ayyukanka tsakani da Allah eh, don neman yardar Allah yu'til hikmata mai yasha Allah shi yake ba da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata duk wanda aka bashi hikima Allah ya baka basira da hangen nesa da tsayawa da kula duk abin da za ka yi sai ka saka shi a mizani eh maganarka sai ka tsaya ka auna ta Allah ya baka dacen iya isar da sako Allah ya baka basiran iya magana sai ka yi aiki da maganan a wajen bin Allah wani Allah zai bashi basiran iya magana sai ka ga ya dau basiran ya mai da ita yadda zai- zai zama dan damfara ya iya shirya maimakon yanzu da kai Allahu akbar yanzu don Allah idan Allah ya baka basira ba sai ka ta basira zaka kera mota ka kera jirgi ka kera kaza ko amma sai a ba- sai shi kuma basiran sai aiki da ita ta hanyar lalacewa ta yadda zai iya cuwa-cuwa ta yadda ya iya hakkin din wayan mutane ya iya a to ka iya gyaran wayar mana ka yi amfani da wayan mana amma basiransa sai aiki ta hakin ta sata ta rashin mutunci ta walawala ta iya damfara ta iya mutane wayo wa man yutal hikmata duk wanda aka bashi hikima yayi aiki da ita faqad utiya khairan katira hakika an bashi alkhairi mai yawa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma anfaqtum karka dauka wai abin da ka ciyar ubangiji kawai ya maka ubarni ne bai san me kake ba Allah ce wa ma bai san me kake ba Allah ce wa ma anfaqtum min nafaqati duk abin da kuka ciyar na ciyarwa aw nadartum min nadrin ko kuka yi bakance na bakancen aikin alkhairi fa inna allaha ya'lamuhu ubangiji yana sane da shi wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka su ne wa'anda ne azzalimai su ne wanda suke ciyar da dukiyarsu bil manni wal adha suke ciyar da ita ba don Allah ba wayannan su ne azzalimai Allah ce wa malil zalimin min ansar wannan aya ta gaba da Allah yake cewa ma anfaqtum min nafaqatin duk abinda kuka ciyar na ciyarwa aw nadartum min nadrin ko kuka yi bakance na bakance ina ga anan gurin ne aka muka fara tsaura kan bakance ko mun yi maganar bakance a baya nan ne guri na farko da bakance ya zo so ina ga wannan ayar tana bukatar mu tattauna kan matsala ta bakance sosai menene bakance ya ake yin bakance wanne ne bakancen da ake so wanne ne bakancen da ba a so to a takaice dai duk abin da kuka ciyar na alkhairi ko kuka yi bakance na bakance ubangiji yana sane da ayyukan duk abin da kuka yi Allah yana sane da su shin kun yi da wancan sharadin ne kun yi shi don Allah ne kun yi shi ba don Allah bane umalil zalimin min ansar in ka yi shi don Allah ka tsira in baka yi shi don Allah ba kana cikin azzalimai kuma babu bace maki a lokacin da Allah zai azabtar da kai a rashin yin aiki da ciyarwa da ayoyin da muka faɗa na baya dinnan. bakance shi ne ka lazimta wa kanka wani aiki cikin ayyukan alkhairi kamar ka ce na ɗora wa kaina zan yi azumi goma bakance kuma ya kasu kashi-kashi akwai annadar al-mutlak akwai annadar al-mu'allak akwai bakance mutlak wanda kawai na ɗora wa kaina zan yi ibada na ɗora wa kaina zan yi azumi na ɗora wa kaina zan yi sallah akwai kuma da za ka yi taɗaidi ko? akwai wanda kake saka shi da sharaɗi ma bakanci na sharaɗi in abu kaza ya faru zan yi abu kaza duka wa'annan kowanne ma ka yi dole ne ka cika shi shi ne wanda Allah ke cewa yufu na bin nadiri bai khafu na yawon kada sharduhu mustatira idan bakancen na bin Allah ne ka cika idan bakance na sabon Allah ne shi kuma ba a cika shi amma yana da hukunci na daban sannan bakance shari'a ba ta so kake yawan yi wa kanka bakance ha kawai kai ta dora wa kanka zan yi kaza zan yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam an-nadru la ya'ti bil khair la ya'ti bi khair an-nadru la ya'ti bil khair bakance baya zuwa da alkhairi wa inma yastakhruju minhu al-bakhil ko min al-bakhil ana karba daga hannun marowaci ne wanda insha Allah da zamu tattauna mas'ala a tattaunawa na gaba ina ga can karshe-karshe ne za mu samu annazar za mu tattauna gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi in kuka boye sadakar yanzu dai ana mana magana yadda za a bada sadaka ne in kuka boye ta madalla da ita in zaka bayar in kun bayyana kai afwan in tubdu sadaqat in kuka bayyana sadaka madalla da ita matakar kai don Allah babban sharadin kai ta don Allah karka bita da gori karka bita da cutarwa wa in tukhfuha in kuka boye ta wa tu'tuha al-fuqara ku duba nan gurin in tubdu sadaqati ba a ce maganan talakawa ba sai aka ce madalla da ita kenan akwai gurin bayyana sadaka amma gurin boyewa sai ba a rufe maka ba sai aka gaya maka inda ake boyewa wa in tukhfuha in kuka boye ta wa tu'tuha al-fuqara kuka ba wa miskinai kenan bayyane wanda ba a faɗin da ake bayyanewa ba da aka zo ɓoyewa sai aka ce fakirai kenan a bayyanewan ba a so wajen bayyana sadaka ka bayyana ta fakirai amma ɓoyewa ka ɓoye ta fakirai don akwai sadakan da ita sunanta ma shine ka bayyana ta haka ma aka fi so kamar zakka in za ka fitar zakkanka ana so duk duniya ta zanka fitar saboda wanda ba sa bayarwa su bayar saboda wanda za su zage ka su ce ba ka ba da zaka shege alajin nan ba mu taba gani ya fito da kuɗi ba to ka nuna wa mutane haƙƙin sunnan ba ka fitar koda ba a su ka bawa ba sana akwai sadakar da ake so a bayyane ta don wani ya gani ya yi koyi yanzu onkul kabo ya mallaki miliyan 200 mansur duka abin da ya mallaka miliyan 1 da rabi aka zo masallacin alafar ana neman taimako onkul kabo da kare fito da dubu hamsin onkul mansur ya fito da dubu ɗari da hamsin don allah mai miliyan ɗari biyu ba za a sa masa kishi ba za a saka masa kishi zai tunani ya ce a'a kuma dama wafi zalika fale tanafasil mutanafisun ana so ake tanafisi fastabiqul khairat hairin wani ana so a bayyana ta matukar kayi don allah malam mansur kayi ne don ka shajja a irin su kabo ka shajja a irin su abin nan za ka shajja kuma baka da matsala miliyan 200 da ta zo ka gani wala zai yi fahuwa khairun lakum in kun bayyana a gurin da ake so a bayyana don a shajja wasu don a fitar da wata manufa wannan alkhairi ne a gare ku kamar fita fi sabilillah aljihadu fi sabilillah da guraren wa'azuzzuka ana so lokacin da ake wannan taimakon a fito da shi shi sa mutumin da wani mutumi da ya zo talakawa da suka zo masallaci kayansu a yayyage a taimake mu a taimake mu annabi ya tashi ya fada ya fada aka kiyayi wani mutum da ya tashi sai je ɗebo kaya tili ya zo ya zuba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba wa'annan mutanen daga nan sai wannan ya shiga gida ya dauko wannan ya shiga gida aka tara annabi ya ce man sanna sunnatan hasanatan kaga ya bayyana tasa wasu sun gani sun yi daga rana aka ce duk wanda ya abin alkhairi wani ya biyo bayansa yana da ladan irin wanda ya koyi a kansa kira akwai sadakan da ake bayyana ta wayin tukfuha kuka boye ta wa tu'tuhal fuqara amma talaka shi boyewa ake yi boye nasa ake yi saboda in kana bayyanawa wani a lokacin ne zai zage shi wani a lokacin ne zai ce kaza in ka rufa ta babu ma wanda ya sani wani bita nan da Allah bita nan akwai kuma dabarbarun boyewa wani lokaci wani lokaci kana so ka yin amma dole ne mutane sun gani akwai kalmomi na dabaran boyewa Allah ya ji kan malam albanin zaria wata ranar muna tare da ni da shi da Dr. Abdullah Gadankaya ina ga na faɗi wannan abun da yawa da ni da shi da Dr. Abdullah Gadankaya a lokacin kuma akwai a Makka ne a Makka bakin Kaaba mun fito daga waje a lokacin akwai jama'a a gefe malam albani yana so ya bawa malam Abdullah kyautan riyalai masu yawa kuma lokacin ni ma muna tare da shi muna tare a lokacin sai ya ɗauki ya ɗauko riyal dubu biyu ne wani abu makamanci haka mai yawa da kudin sai ya ce mala abdallah ga bashinka na biya ka na biya ka kudin kan nan karbi karbi karbi karbi ai da muka tafi yake cewa kyautai wani cewa ai ku sai ka bar rabona dr gadon kaya to kaga wannan wata dabara ce ta a gaban jama'a zai yi wata kyauta baya so ya nuna yanzu ya bawa mala abdullahi kyauta ne mala albani zari Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya karba masa ayyukansa so akwai tactics kai kasan kuma yadda zaka bi wani zo mana in aike ka a cikin jama'a karbi dubu goma nan zamu yi wa zan ga maka yadda zaka yi da ita nika ne ya tafi saboda yanzu kake so kaga ka bashi a yanzu sai bayan ya tafi kace a sai wa yara kaza shikenan wa'ancan ba sa nan kowa baya gurin ka isar masa da sako wani da Allah je ka ajiye min dubu ashirin ɗin nan ya yi ta maka ajiya matsayaci sai bayan sati biyu ya rasa yadda za a yi sai kun hadu ci nifa ka ban ajiyan kuɗi ci haɓa da laje ka yi ɗawaninka da su kawai da kaga lokacin da za ka bashin akwai jama'a to ɓoye ta talaka shi ka rufa masa asiri ne ba a so ka nuna makaskanci ne kullum za ka bar karka yi abin da sai dole mutane sun gani sai dai ba yadda aka iya فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم in kuna haka Allah zai kankare muku zunubinku wallahu bima ta'maluna khabir Allah zai labarta muku duk abin da kuke aikatawa ubangiji zai labarta muku Allah ubangiji ya mana tawfiki zamu dakata a nan gurin gobe zamu shiga gobe zamu dan yi tsokaci kan wannan ayar zo Allah ya tuna mana in tubdu sadaqat gobe zamu yi tsokaci akan ta tuna mana da maganan bakance din nan za mu ɗan tattauna kaɗan a kansa tun da ne aya ce ta farko da muka fara samunta da Allah gobe muna zama insha Allah ta'ala shi za mu fara yi Allah ya mana jagoranci subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh